الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a 17 ko 17 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 17 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam a za mu fara da karatun alfiyatul usul sannan daga bisani sai mu mu biyo da sauran duba da yanayin lokaci a to wannan littafi mai suna alfiyatul usul wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba wannan shine darasi na tara mun tsaya a baiti na arba'in a hamsin ko ko arba'in eh mun tsaya baiti na arba'in a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi a baiti na arba'in daidai da ɗaya daidai inda mali yake cewa min za ka ƙauluhun bi annal arba'a fi ayatil ila'i zarfin riji'a iza da fihin na ubayyun ba'ada'in fa'uwa an ashabina ba'adu ta'in إذ لم يواتر إذ لم يواتر فيقولون الأمل إذ لم يواتر فيقولون الأمل حتم به ولو بأحد حصل إذ لم يواتر فيقولون العمل حتم به ولو بأحد حصل to idan ba a manta ba a shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala a baitocin da suka gabata bala yana tattauna wata matsala ta usulul fiqhi ko kuma wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idodi na usulul fiqhi shine wato ƙira'a idan aka samu ƙira'a amma kuma ba mutawatira ba wato ta zo ne ta hanyar ahad shin ana aiki da hukuncin da take dauke da shi ko ba aiki da shi wannan ka'ida ce daga cikin ka'idodi na usulul fiqh akwai inda suka yi ittifaki akwai kuma inda suka rabu kamar yadda muka yi bayani a baya cewa sun yi ittifaki kan cewa ba a tilawa da wannan aya din tunda ta zo ne ta hanyar ahad ba ta zo ta hanyar tawaturi ba to amma wajen aiki da abin da take ɗauke da shi shine suka yi saɓani tsakanin su malikawa da kuma shafi'awa da hanafiyawa su almalikiya suna sun tafi kan cewa ba za a yi aiki da ita ba kamar yadda ba za a yi tilawa da ita ba haka ba za a yi aiki da ita ba to sai su a shafi'iya suka saba haka su ma alhanafiya su ba suka saba suka ce a mun goya muku baya cewa wannan aya ɗin ba za a yi aiki da ita abin nan ba za a karanta ta a matsayin tilawa ba amma aiki kam to za a aiki da ita eh sun ce sharaɗin fitilawa ne fitilawa ne lal hukum ba wai a cikin hukunci ba ne to malam ya ambaci shayar da nono mun ji kuma bayanin su shafi'awa haka kuma ya ambaci abin da ya shafi wato kafara ta rantsuwa wajen azumi don zai ambaci matsala ta uku sai ce min za ka ƙauluhum daga cikin irin waccan matsala da ta gabata na gashi an samu aya amma ba ta zo ta hanyar tawaturi ba sai su hanafiya suka yi hujja da da wannan aya din wajen aiki su kuma malikiya suka yi musu raddi sai ce to qauluhum akwai faɗansu su alhanafiya abdamiru ya ulu yana koma zuwa gare su suka ce bi annal arba'a lallai watanni hudu fi ayatul ila'i da suka ambatonsu ya zo a ayar ila'i zarfin riji'a wato shine lokacin dawowa cikin watannin ba sai sun ƙare ba e, yana nufin faɗin Allah ta'ala lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u babu wa ashara fa in fa'u fa inna allaha gafurur rahim Allah ya ce waɗanda suka yi rantsuwa na ƙaurace ma matansu mutum ya yi rantsuwa ya ce ba zai sake kusantar matarsa ba to sai shari'a ta ce matan su zauna watanni hudu watanni hudu aka bashi an bashi dama na ya aiwatar da wannan rantsuwar tashi wato na tsawon wata hudu sai Allah ya ce fa'in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim idan suka dawo daga rantsuwar to Allah ya gafarta musu ba za a ce a'a matar ta haramta gare shi ba ta dawo matarsa to wannan ita ce aya ko kuma ƙira'a mutawatira to sai aka samu wata ƙira'a wadda ita ce zai magana a kai ya ce zada fihin na ubayyun ba'a da in fa'u to a ƙira'ar ubayyu shugaban makaranta alƙur'ani daga cikin sahabbai shi a tashi ƙira'a ya ƙara lafazin fihin na ailin lazina yi uluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa'in fa'u fihinna sannan fa'inna Allah gafuru rahim to shi a tashi kira akwai ƙarin fihinna to sai su hanafiyawa sai suka ce saboda haka dawo wanda Allah ya ce fa'in fa'u to cikin watannin ne guda hudu mana in ba su ƙare ba tana nan matarsa kila ta yi wata ɗaya ta yi biyu ta yi uku ta shiga cikin na hudu amma bai ƙare ba sai ya dawo to shi kenan fa'in da allaha da amma idan watannin suka ƙare to kuma shi kenan matar ta sauku ta riga ta sauku shi yasa suka ce dawowan to zarfin rijiya ana magana ne akan cikin watannin ana nufin in sun dawo watannin ba su ƙare ba to shi ne ake maganar Allah ya gafarta musu amma in suka dawo bayan watanni ɗin sun ƙare to kuma shi kenan kai tsaye matar taso wadda shi ne fahimtar alhanafiya su malikiya suka ce a'a ba mu yadda ba suka ce saboda wannan kira'a ba mutawatira bace ba mutawatira bace to shine malai yace wa an ashabina abinda yazo daga malamanmu yana nufin malaman malikiya ba'adu ana nufin ba'adu ai ba'ada eh arba'ati ashhurin sai watannin sun kare su malika suka ce idan ya yi rantsuwa ba ya yi wa matarsa ila'i to sai watanni hudu sun ƙare kuma ko sun ƙare ba ta sako ba sai ta je ta kai shi wurin alƙali sai alƙali ya sa a kira shi a ce to muddar da Allah ya ɗiba ma ta yi rangwame ta ƙare ko dai ka dawo ko ka sake ta ko kuma kota ta sake ta sai ka zaɓi wanda haka so cikin uku ɗin nan in za ka dawo to shi kenan ka shiga cikin rangwamen ubangiji in kuma ba za ka dawo ba to ka sake ta in kuma ka ƙi ka sake ta ka ƙi dawowa to kotu za ta sake ta a nan shari'a ta ba alƙali dama to su maliki abinda suka faɗa ke saboda haka in ya dawo shi kenan kenan su a wurin su dawowan ba cikin watannin ba ne a'a bayan karewar watanni me yasa saboda ba su yi hujja da waccan kira'a ba an gane ko tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fihinna kira'a shi ubayu ibnu ka'ab suka ce kira'a ce shazza ba ta tabbata ba to shi ne ya ce wa an ashabina ba'adu ta'in ai ta'aridu daga anna ya innu ne bi ma'ana arada ya aridu ta'inu ma'ana dawowan tana bujirowa ne ba'adu bayan karewar watannin to kuma wannan dalili na malikawa ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi kuma za ka gama ya fi sauƙi ma'ana ya fi sassauci ko sama ga ra'ayin su alhanafiya su alhanafiya kaga sun tsananta saboda su watannin na karewa eh to shikenan yawa tunda ya fita daga cikin zarfin zaman zarfin zaman da Allah ya ambata a wurinsu shine fihinna to ya riga ya kare tunda ya riga ya kare tasa ba ma sai ta je wurin alƙali ba kawai za ta shiga idda amma su malikawa suka ce a'a ko da watannin sun ƙare ba ta sako ba sai ta kai shi gaba alƙali eh ko an je waje alƙalin kuma alƙali sai ya neme shi sai ya aika mai sammaci ya zo ce to ga mataka ta kawo ƙaranka kayan mata ila'i kayan rantsuwa ba za ka sadu da ita ba sannan kuma Allah ya ce ta zauna wata hudu kuma wata hudun sun ƙari shin rangwamin Allah kake so ko ko rabuwa da ita in kana son rangwamin ubangiji to ka dawo eh yawwa in kuma rabuwa da ita zakai sai ka sake ta sai ta je ta yi idda in ta je ta yi idda shikenan sai ta je ta auri wani in kuma ya ce ba zai yi ko ɗaya ba sai alƙali ya sake ta yana cikin wuraren da aka ba alkali dama ya saki saki mace to shine a shehu abdullahi ya ce izlam yuwatir abinda ya sa muka saba ma alhanafiya akan wannan matsala saboda wannan kira'a ba ta yi tawatiri ba ba mu tawatira ba ce kira'a ce shazza faya na su kuma alhanafiya suna cewa al'amala hatimun bihe suka ce mukan a wurinmu wajibi ne a aiki da wannan ƙarin na fihin naɗin dole ne a yi aiki da shi mu bisa tamu ƙa'ida ta mazhaba sai ce walau bi ahadin hasal ko da ya tabbata ne ko ta hanyar ahad bai cika sharuɗan tawaturi ba to mu wajibi ne a aiki da shi dole ne ba za a ce a abin nan a kyale shi ba kamar yadda aka kyale kira'a ɗin wajen tilawa to wannan shi ne abin da wato balin ya kawo kuma kusan su ne misalai a ɓangaren alƙur'ani guda uku da ya kawo yanzu kuma zai shiga ɓangaren hadisai shin sharaɗi ne shi ma hadisi sai ya samu tawaturi ake hujja da shi ko ba sharaɗi ba ne to shi kuma za a shiga bayani akan wannan ah, babi sannan akwai abin da malamai ke ambata duk sanda gaji an ce malamai sun yi saɓani akan wata matsala to ba wai haka kawai suke saɓani bisa son zuciya ba akwai dalilan da ke sa a yi saɓani na fatar an fahimta kuma ana magana ne akan malamai waɗanda suka ansa sunan malamai ba jahilai ba ba ɗaliban ilimi ba ba muna malamai ba a'a malamai waɗanda sun kai matakin ijtihadi suna yi ijtihadi su fitar da hukunci kamar irin waɗannan da mala yake kawo mana saɓaninsu to in ka ji ana maganar malamai su ake magana to duk sanda ka ji sun yi saɓani kamar yanzu wannan saɓanin da suka yi akwai wani dalili da yasa suka suka yi wannan saɓanin abubuwa dai kusan guda takwas an gane yawwa duk sanda ka ji an ce malikiya ta saba ma hanafiya ko hanafiya ta saba malikiya ko ta saba ma shafi'iya ko ta saba ma hanbaliya to ba daidai- ba zai wu- ba zai wuce wannan da'irar asbabu guda takwas ba shine wani malami ya waƙe su ya ce asbabu khulfil ulama samaniya min halƙira'atu a tatli tadiriya والشك في الحديث ثم جهله والخلف في معنى النصوص مثله ثم اشتراك اللفظ أو تعارض بين أدلة لأمر يعرض والخلف في قواعد الأصول وعدم النص لدى الفهول to haka aka samu wani malami ya tattara su dalili na farko shine alƙira'a eh yanzu wannan da mun ka karanta to za mu kawo abubuwan ko za mu yi bayanin takwas ɗin sai mu je yana wani ɓangare daga ciki akwai alƙira'at saɓani a kan ƙira'a sannan na biyu a shakku fil hadisi saɓa shakka a kan hadisi eh game da ingancinsa wani malami ya ce hadisin ya inganta wani ya ce mi bai inganta ba ba wai ta hadisi ba shi a wurin shi hadisin bai bai tabbata ba irin hadisai da ake kawowa ka- wanda malam daga cikinsu zai ambata mana akwai jilsatul istiraha a wurin wasu abin da ya shafi hadisai na alkunuti da makamantansu yawwa to kaga wanda shi hadisin ya inganta a wurinsa zai tabbatar da abu ko wanda kuma hadisin bai inganta a wurinsa ba to ba zai tabbatar da wannan abun ba eh duk da ita jinsatul istiraha za mu ga a wurin mu malikawa ta tabbata sai dai kuma wata ma'ana an ka ba hadisin eh wanda za mu zo kanta an gane ko? yawwa abinda da ya fi kyau a babin misali shine a kamar shi alkunuti da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba har bar duniya yana alkunuti a sallah asuba to su waɗanda kamar su malikawa da makamantansu sun yi hujja da wannan hadisi wasu kuma suka ce hadisin bai tabbata ba a wurinsu Eh, to wannan shi ne sun ba jahaluhu sai rashin sanin hadisi ko nasi wani ya san kaza wani bai sani ba to wannan yana sa a samu saɓani wajen malamai Eh, wannan dalili ne Eh, sai kuma walhulfu fi ma'anan nusus sai samun saɓani wajen menene ma'anan nasi eh nassin kowa ya yadda ya inganta amma me ma'anarsa kamar faɗin Allah ta'ala au ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikahi to da aka zo sai malamai suka yi sabani wane ne ya giya ɗaurin aure take hannunsa wanda Allah ya ambata a nan allazi bi yadihi uqdatun nikahi su malika sai suka ce shine waliyi waliyin mace shi ya giyar aure take hannunsa don sai in ya daura in bai daura ba auren ba zai tabbata ba su kuma shafi'a suka ce a miji miji shine yagiyar aure take da hannunsa saboda sai in ya saki sannan ne yagiyar za ta warware an gane ko to kaga nassin yayi mi ya tabbata aya ce amma me ma'anarta sun mashtirakul labzi to sai a samu lafazi kwaya ɗaya ne amma yana ɗaukan ma'anoni da yawa wacce ya ɗuwaccan ma'ana wannan ya ɗuwaccan ma'ana shi ma wannan yakan bayu a samu saɓani ishtirakul labzi kenan kamar faɗin Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata ƙuru'in lafazin ƙuru a larabci lafazi ne yana da ma'anoni yana ya ɗauka alƙar'u yana ɗauka jini a luga kuma yana ya ɗauka a tsohon tsalki to malamai da suka zo wasu suka ce tsalki uku wasu suka ce jini uku waɗanda suka ce jini uku idan aka saki bacce in tana al'ada to da zarar ta ga jini ya ɗauke ta yi tsalki ta sake ganin wani na biyu ya ɗauke ta yi tsalki na uku yana zuwa ta gama idda ba sai ya ɗauke ba a wurinsu an gane? waɗanda su kuma suka ce a tsalki ake nufi in jinin ya zo to za ta jira jinin ya ɗauke ta yi wanka ta sake ganin wani ya zo ta jira ya ɗauke ta yi wanka ta jira na uku sai ya ɗauke in ya ɗauke ma sai ta yi wanka to sannan idda ta ta ƙare to kaga ishtirakun labzi ke shi ne dalilin da yasa aka samu aka samu wannan wani zubin kuma auta arudu baina adillatin li'amrin ya arudu ana samun cin karo tsakanin dalili tsakanin wannan dalili da wannan dalili nasso shi ne an gane sun tabbata amma sun ci karo to wajen ya za a yi a yi tarjihi to ana samun saɓani kamar hadisin walwala arwala akan shafan al'aura zakari kaga hadisin busura bintu safwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya shafi al'aurarsa to ya sake arwala yana da alwala alwalarsa ta walwali to daga wannan wasu sai suka ce duk wanda ya shafi zakarinsa mutlaqan alwalarsa ta walwali saboda wannan hadisi sai ga hadisin tsalki hadisu tsalki ibn ali shi kuma da ya zo sai ci karo da wannan nabi ya ce ai inna ma huwa bad'atun minka ai wata tsoka ce daga jikinka kamar tafin hannunka ne so da ka dan ka shafi zakarinka alwalarka ta dama su kuma sai suka suka rinjayar da wannan hadisi akan wansa sai suka ce shafan zakari bai walwala arwalla mutlakan akwai sha'awa ko babu sha'awa inda ba wani abu ya fito ba to kaga a ta'arudu kenan shi dalilin da yasa aka samu aka samu wannan sabani sai dalili na bakwai shine wal khulfu fi qawaidil usuli sabani wajen ka'ida ta usulu tsakanin tabbatar da ita da rashin tabbatar da ita wannan yana bayuwa a samu mi shi ba saɓani sai na takwas shi ne na ƙarshe shi ne adamun nasu a samu matsala ba ta da dalili e tuwanan kowane malami zai iji tihadi ko? shi yasa za ka ga sai a yi ta samun mai sai a ta samun saɓani to wannan kenan to ana samun irin wannan kamar matsalar pos ta gabata da nasi sai aka samu saɓani wasu ce ya halatta wasu ce irin su mayanin da sauransu wasu ce ya halatta wasu eh to wannan su ne abubuwa guda takwas yanzu waɗannan misalai da malam ya kawo guda uku a wani ɓangare suke suna shiga wani sabab daga cikin takwas ɗinnan da muka ambata eh na ɗaya a ba zai shiga cikin na ɗaya ba eh ba zai shiga ba alƙira'atu ko ba zai shiga ba tunda saɓanin nasu ba ana magana ne akan yadda za a wajja haƙira a bane wannan ana ma magana in kowa ya yarda da ƙira'a ƙira'a ce kila ta zo da wajahi kaza sai ya bata ma'ana wannan kuma ta zo da wajahi kaza sai ya bata ma'ana wannan yana shiga cikin na bakwai wal khulfu fi qawaidil usuli eh sabani suka yi akan ita ka'idar ta usulu cewa idan an samu qira'a an gane ta zo ta hanyar ahad ba ta yi tawaturi ba shin ana aiki da ita ko ba aiki da ita eh to wannan shine Allah ya samu dace to duk sanda kaga sabanin malamai ban ce maka jahilai ba fa malamai irin su al'imamu malik irin su al'imamu shafi'i da waɗanda sun kai matsayin da za a kira su malamai mustahidai to in kaga sun yi saɓani to wannan ne an gane ba wai son zuciya ba ne to kuma abinda aikinka irin wannan saɓani za ka koma ne ka karanta dalilan kowane ɓangare an gane? ba cewa za a yi tun da an yi saɓani shi kenan a yi haɓa ba haƙarami kowa ya zaɓi abin da yake so a a dubawa za ka yi sai ka ga ina ne ya fi ƙarfi sai ka yi aiki da shi na fatar an gane yawwa saboda faɗin allah ta'ala allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana na fatar an gane yawwa kamar yanzu wannan da mun ka karanta kun ga mun faɗi wanda ya fi ƙarfi eh yau to haka ake ba ce za a yi tun da malamai sun saba shi ke ai sabanin malamai rahama ne to haɗin kansu fa azaba kenan to ba haka ba ne Allah ya sabu dace dan za mu fara insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sabu sa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته